وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna sha hudu ga watan jimadar ula hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas wata na da wata na goma sha biyu miladiya na da 2021 har yanzu muna cikin hadithi na Hussein bin Abdurrahman mun karanta dungarin hadisi kuma mun sharhi mun mun shiga cikin sharhin wannan hadisi kamar yadda malayi idan ba mu manta ba muna kan gaba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace idh rufi ali sawadun azim qawluhu idh rufi ali sawadun azim duba shahi na 81 fadar shi da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace lokacin da aka daga mun sawadun azim taro mai yawa mai girma المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد ana nihin mutumin da ake tsinkaye daga nesa ba a iya gane kowa ne ne qauluhu fa zanantu annahum ummati sai nayi zaton cewa al'umma ta ce li'anna al-ashkhasa allati tura fil ufuqi la yudraku minha illa sura illa sura domin mutanen da ake tsinkaye a can nesa a shashen wani wuri ba a iya fahimtar su a riske su a san ko suwa ne ne sai kawai a ga kamanninsu ne amma ba za ka yi cewa wancan wane ne wancan wane ne wafi sayi muslim ya zo a cikin sayi muslim walakin zur ilal ufuqi sai dai ka kalla a can shashe ولم يذكره المصنف dai malan nan bai ambace shi ba wala'allahu saqata min al-asl alladhi naqala al-hadith min mai yuwa wannan lafazi ya sare ne daga aslin da ya rawaito wannan hadisi wallahu a'lam kuma Allah shine masani qawluhu faqila li fadan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace sai aka ce min hadha musa wa qaumuhu wannan annabi Musa alaihissalam ne da mutanen shi. Ai, Musa bin Imran, ana nihin Musa ɗan Imran, kalimun Rahman wanda ya zamanto mai yawan rahma ya mai magana ba tare da ɗan tamfarin shi ba, gwa da gwa. Wa ƙaunuhu atba'uhu ala dinihi min bani Isra'ila. nan da ya ce mutanen shi ana nihin wanda suka bi shi akan addinin shi daga banu isra'il gabanin haka akwai ta'aliki malam da ya yi akan na hudun nan kala wa fi qurratul uyun na'am wa fi qurratul uyun fihi fadilatu atba' musa akwai falala a mabiya Musa alaihissalam min bani Isra'il daga banu Isra'il, mimman amana minhum bin rusuli wal kutub na wa'anda suka yi imani daga da shi da manzanni da littattafai allati an Allah wadda Allah maɗaukaki wa'anda Allah maɗaukaki saukar da su a taurat wal injil ne a taura da injil والزبور ده زبور والفرقان ده الفرقان شنو القرآن وغيرها دونس وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين banu Isra'il sun kasance gabanin kawunansu su rabu, su tarwatse suna da yawa, wa fihimul anbiya cikinsu akwai annabawa masu yawa, sun ba da zalika hadasa ma hadasa mina da Yahud. Bayan haka abin da ya abku ya abku a cikin Yahudawa wa hadal hadith ya dullu ala anna attabi'i li Musa kathirun atba' Musa wannan na nunin cewa wanda suka yi imani da Musa alaihissalam suna da yawa, jiddan taro mai yawa, wa ƙarƙalar Allah ta'ala bayan Allah maɗaukaki ya ce wa faddalnahum alal alami, min fifitar da banu Isra'il a zamaninsu a bisa dukkan sauran al'ummomi, aifi zamanihim, ana nihin a zamaninsu, wa zalika an na fi zamanihim wa ƙablihim. wannan kuma dalilin cewa a zamaninsu da zamanin da yake gabaninsu mimman kafara billahi khalqun la yuhsun la yuhsuna mutane ne da yawa wanda suka kafircewa Allah wanda ba a iya kididdige su ka hizbu jalut kamar rinduna ta jalut wa bukhtasar da bukhtasar wa amsalihim da makamantansu ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان سي الله مدوككي يفيفتر دا بنو إسرائيل دا إيمان صاروا أفضل أهل زمانهم sai suka kasance su ne mafi falala da girma ga mutanen zamaninsu wa hadithun fihim ma zakar Allah kuma da hadisun na cikinsu akwai abin da Allah ya ambata fi suratul baqara a cikin suratul bakara wa ghairuha da wananta min ma'siyatihim li anbiya'ihim na sabawa annabawansu da suke yi wa ikhtilafihim da sabani fi dinihim a cikin addininsu wa kad zakarahu Allah ta'ala muhtajjan bihi 'ala al-yahud Allah madaukaki ya ambata wannan na kafa musu hujja akan yahudawa alladhina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Yahudawan da suka kafirce da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi fatadabbar ma zakarahu Allah ta'ala malai yace kai tsokacin abinda Allah madaukaki ya ambata min ahwalihim na halulukan su ba'da al-ikhtilaf bayan sabani da suka samu qawluhu faqila li na'am قال قوله فنظرت فإذا سواد عظيم فدما زال صلى الله عليه وسلم da yace فنظرت sai na tsinkaya na duba فإذا سواد عظيم sai ga wani dandazo taro mai girma faqila li sai aka ce mu hada ummatuka wannan al'ummaka ce wa man ma'ahum da wanda suke tare da su 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab wal azab kawai mutane dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da ƙididdiga ba hisabi wala azab ba tare da azaba ba ba abin da za a tambaye su game da abin da suka aikata shine hisabi zuwa yi gwada gwada kai kayi kaza kayi kaza kayi kaza an ce kayi kaza ba ka yi ba an ce ka bar kaza ba ka bari ba wala azab ai li tahqiqihim at-tauhid sun samu wannan matsayi da gajiya dalilan sun tabbatar da tauhidi a rayuwarsu ta duniya ba su haɗa Allah da wani Allah ba cikin bauta wafi ruwayat ibn fudayl ya zo a cikin ruwaya ta ibn fudayl wa ya dukulul jannata min ha'ula'i min ummatika saba'una alf daga wa'annan za su shiga aljanna daga wa'annan taro daga al'ummominka mutum dubu saba'in wanda ba za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba wafi hadith abi huraira radiyallahu anhu fi sahihain ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda ya Allah ta ƙara tabbata a gare shi a cikin sahihul bukhari da muslim annahum tudi'u wujuhuhum ida'atal qamari lailatal badr cewa huskokinsu za su yi ka haske suna kyalkyali haske kai ka ce hasken wata ne lokacin da yake daren kwana sha uku sha hudu sha biyar yadda ya zama to ya kai ƙarshe a tsananin haske haka gobe kiyama za a ga huskokin wa'annan mutane suna haske suna kyalkyali وروى الإمام أحمد والبيحقي إمام إمام أحمد ده إمام البيحقي سرويته حديثي دغا حديث أبي هريرة وند يرضى الله تكار تبتا غريس يتي فاستز فاستزدت ربي فزادني من كل ألف سبعين ألف sai na roƙi Ubangiji na ya daɗa min wannan al'umma, ya daɗa min adadin mutanen da za su shiga aljanna daga cikin al'umma ta ba tare da hisabi ba da azaba na roƙe shi daɗe fa za da nema a kulle alfin sai ya daɗa mun tare da kowace dubu saba'in na alf dubu saba'in ya lissahi can dubu saba'in kowace dubu tana da dubu saba'in kinan dubu saba'in kan dubu saba'in قال الحافظ وسنده جيد امام حافظ yace isnadin wannan isnadi ne wanda mai kyau ne malam yayi ta'liqi qala wa fi qurratul uyun fihi fadilatu fihi fadilatu hadhihi al umma wa annahum aktharu al umam tabi'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gaba akwai falala ta wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ne wanda suka yi dukkan al'ummomin da suka ba annabawansu وقد كثروا كثروا في عهد الصحابة kuma tabbat wannan al'umma sun yawaita a zamanin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su wa fi waqtil khulafa'i rashidin haka nan a zamanin khalifofi masu shiryayyu suna abubakar da umar da usman da ali wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su ومن بعدهم da wanda suka biyo su baya sune tabi'ai kenan famathalu alqura wal amsar famalu alqura wal amsar wal qafar suka cika alƙaryoyi da birane birane da manya manyan wurare wa kathirun fihim alilm kuma daiwa daga cikin su akwai ilimi suna da ilimi ba kamar irin wani al'umma ta mu ce wadda mutum bai san ba yadda zai bauta wa ubangiji shi musulmi ne amma ba abin da ya sani na abin da ya shahi shari'a ta musulmi sai dan abin da ba za a rasa ba sallah ce dai aka yi ya zama to ita ce kullum ko do lokaci ake yi ita ma da jahilci ake yin ta ina ga sauran sauran al'amura amma zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai lokacin nan bilbishin annabci da falala ta annabci ba ta gushe ba ai na mutane suna haɗar da ubangijinsu suna karatu shi ne nan mala ya ce wa kathirun fihimul ilm wa ijtama'at lahumul funun fil ulumi annafi'a kuma suka tattara fannoni na ilimi mai amfani fannin kaza fannin kaza fannin kaza fama zalat hazil umma ala sunna fil qurun ath-thalathati al-mufaddala wannan al'umma ba ta gushe ba a kan tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ƙarni guda uku ƙarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zamanin sahabai zamanin tabi'ai kuma haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambace su ya ce khairul ƙuruni ƙarni sun mallazi na yulunahun sun mallazi na yulunahun mafi alkhairin ƙarni to ƙarni na sannan wanda suka biyo su baya sannan wanda suka biyo su baya waqad qallu fi akhir zaman kuma wannan mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun karamta a zamanin a ƙarshen zamani domin zamani zai zo ya zamanto mai riko da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar mai riko da garoshi ne ya zamanto kamar bako wanda ba dan gari ba al'umma za ta gan shi kawai ga shi nan shi kadai ƙala shekuna rahimahullahu ta'ala fi masa'ilihi malam yake cewa malaminmu wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya faɗi a cikin masa'ilkin shi وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية cikin wannan hadisi akwai falala ta wannan al'umma ɓangaren adadi kuma ɓangaren ta yaya take alkamiyyatul kathira kathra kenan ɓangaren adadi mai yawa ne wal adad wal kaifiya fadilatuhum fi sifatin kuma ta ɓangaren yaya suke falalarsu tana a cikin kamanninsu ne yadda suke قال قولهم قوله ثم نهض فدو شد مزالة صلى الله عليه وسلم يسيتي ثم نهض سنة مزالة صلى الله عليه وسلم يزابرا يتاشي أي قامة شين يسع يتاشي قوله فخاض الناس في أولئك فداشي دي يتي متاني سيسك كوسا da zance da hira a cikin wannan mutane su wane ne ana ta tadi هذا من العام الذي أريد به الخصوص malai ce wannan na daga cikin abin da ya zamanto dunkule taro wanda ake nihin shi da abu keɓantacce mun gane ko ai jumlatul hadirin ana nihin taron wanda suka halarci wannan khaba bil kha'i wad dad al mu'jamatayn nan zaka wa kha ɗa da dad da mai ɗa wanda suka zamanto kowanne suna da ɗiya guda wafi haza a cikin wannan gaba ibahatul munazarati wal mubahathati fi nusus shar akwai halaccin munazara a kawo faɗu wannan ka faɗi dalili faɗi magana ka ana rigima akan wani hukunci babu laihi a zuwa zama ni ga abin da na fahimta ina dalilin ka wadi shi ma wance wadi ga abin da na fahimta to akan me ka dogara na dalili wadi wannan shine ake cewa munazara wal mubahatha da binciken juna fi nusus da bincike fi nusus fi nusus shar a cikin nassosi na shari'a alqur'ani ko sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala wajhil istifadati amma wa ta bangaren neman fa'ida ba don rigima ba don shayayya ba don neman irin shayuwa na ba a'a sai dai kawai don a fa'idantu da abin da ya kumsa nasu ya kumsa wa bayanin haƙ don bayanin gaskiya ba don jin shayar da ɓanna ba wa fihi umku ilmin salaf a cikin wannan hadisi hallo akwai tsananin zirhin ilimin magabata sahabbai da wanda suka biyo su ba lima'arifatihim saboda saninsu annahum lam yanalu zalika illa bi amali cewa ba su samu wannan ba sai da aiki abada ba za su samu ba shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba ba sai da mini sai da aiki wa fihi hirsuhum ala alkhair kuma hallo akwai kwadayinsu da nacewarsu akan alkhairi zakarahu almusannif wanda ya wallahi littafin na ya ambaci wannan ya ambaci wannan fa'idodi نعم رابعا لما يأي تعليق قال في قرة العيون وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم akwai cikin wannan hadisi falala ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin bitar su ta ilimi zakara ka wadi in saurara kai ma in wadi ka saurara muna tunatar da junanmu mas'aloli da suka da suka kwance mana ko kuma ba mu fahimce shi da kyau ba wa hirsuhum ala fahmi ma haddathahum bihi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam da kwadayin su na neman fahimtar abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya zantar da su hirsan ala ilmi bi al'amalu bi suna kwadayi saboda su yi aiki da shi sabanin mu a yanzu zamanin wannan mutum gashi da ilimi sai dai kuma zaka same shi ilimi a gehe shi a gehe baya aiki da shi shi kuma babban manufa ta ilimi shine aiki da shi wa fihi jawazul ijtihad fima lam yakun fihi dalil hallo cikin wannan hadisi akwai halaccin neman ijtihadi mutum yayi ta kokarin neman fahimtar gaskiya a cikin abin da babu dalili a ciki li'annahum qalu ma qalu bi ijtihadihim domin duk abin da suka faɗi sun faɗe shi ne da ijtihadinsu walam yunkir sallallahu alaihi wasallam zalika alaihi zala sallallahu alaihi wasallam bai musu musu wannan ba lakin al mujtahidu idza lam yakun ma'ahu dalilun la yajuzu lahu an yujzim bi sawabi nafsi sai dai dukkan mai kokarin neman gaskiya da gane ta da neman dacewa da gaskiya idan ya zamanto baya dalili to bai halitta ba ya yanke magana akan cewa shi ke kan gaskiya gane ko kawai ya dauka shine wanda yake kan tafarki na gaskiya bal ya kulu la'alla al-hukma kaza wa kaza sai dai yace tana yiwa hukuncin abu kaza da kaza ne liqauli as-sahaba radiyallahu anhum fi hadha al-hadith saboda fadar sahaba wanda wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su suka fadi a cikin wannan hadisi nam qawluhu fa qala fadashi manzala sallallahu alaihi wasallam da yace humul ladina la yastarquna hakaza thabata fi sahihai da yace su ne wa'anda ba sa yin ruqiya idan wata rashin lahiya ta same su ba sa zuwa su dauki ruwa su toha su sha ko su toha a jikinsu basa neman waraka wannan haka ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim wa huwa kadhalika fi hadith ibn mas'ud kuma haka ya kasance a cikin sahih hadisin abdullahi dan mas'ud fi musnad ahmad a cikin musnad imam ahmad wa fi riwayati li muslim imam ruwa imam muslim ya da wata riwaya ya zo cikin riwaya imam muslim la yarquna su da kansu ba sa ruqya mun gane ko can basa nema a masu nan kuma su da kansu ne basa yi kawai za su dogara da ubangijinsu kamar yadda hadisin ya wuce wa ala rabbihim da tawakkalu da ƙarshen hadisi qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala imam shaykhul islam ibn taymiya wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi hadhihi ziyadatu wahmun min rawi wannan dadi wahami ne daga rawun da ya rawaito wannan lafazi lam yaqul annabi sallallahu alaihi wasallama la yarquna manzala sallallahu alaihi wasallama bai ce ba basa ruqiya wa qad qala annabi sallallahu alaihi wasallama tabbat kuma manzala wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce wa qad su'ila an ruqa hallau an tambaye shi game da yin ruqiya qala man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu dukkan wanda ya samu dama ya amfanar da dan uwan shi to ya amfanar da shi nan kana da addu'a da zaka yi wa an jarraba abu kaza idan aka yi ana samun waraka akan shi ka zo ka toha ko ka sha a ruwa ko ka shafa a shiki alqur'ani mai girma babu laifi idan zaka taimakawa wani dan uwanka da wannan ya kamata ka taimaka mishi وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laihi da ruqiya idan ta kasance idan bata kasance bata shirka ce babu kiranye kiranyen aljannu ko wata doguwa ko wani maganganu haka wanda za a yi a kawai inda ayoyi ne na alkur'ani za a karanta ko kuma wasu addu'o'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babu laihi wa qala وأيضا حكرا يتي فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يا من زال صلى الله عليه وسلم رقية ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل لو شيد كنش من زال صلى الله عليه وسلم يا يوا صحابي رضي الله عنهم رقية قال وفي جبريل النبي رقى النبي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من السحر jibril alayhi salatu wassalam ya wa manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a garin shi ruqiyya daga sihiri kama fil bukhari kama yanda yazo a cikin sahih bukhari min hadisi aisha daga hadisin aisha radiyallahu anha wa kad thabata fil bukhari wa ghayru wa ghayrihi raqa kathiran kathra ruqa kathiratan hakanan ya tabbata daga cikin sahih bukhari da wani shi cewa rukuya masu ɗimbin yawa min kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam daga fada annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi an aisha ta daga aisha wa anas da Anas da Malik wa Ibn Mas'ud da Abdullah da Mas'ud wa ghairuhum da wani wasu daban qala yace wal farqu bayna ar-raqi wal mustarqi bambanci tsakanin ar-raqi da mustarqi anna al-mustarqi sa'ilun musta'ti multafitun ila ghairi Allah bi qalbi kinan mustarqi raqi shi wanda yake yin ruqyar da kanshi wanda yake yi wal mustarqi wanda ake nema a mashi bambancin su shine annal mustarqi mai nema a mai ruqiya fi sa'il sa'ilun musta'ti multafitun wani mai tambaya ne wanda yake waiwayawa ya zuwa wani Allah madaukaki bi kalbihi da zuciyar shi warraqi muhsin shi kuma raƙi wanda yake ruƙiya shine mai kyautatawa in gane ku kenan wanda zai nema a mashi bai kai ba wanda zai yi domin shi wancan sai ya nema makon ya nema da kanshi kai tsaye daga wajen Allah maɗaukaki sai ya sa wani ya mashi nam قال وإنما المراد وصف السبعين ألف بتمام التوكل أنا منها kamantar da wannan mutane guda dubu saba'in bi tamamin tawakkul an kamantar da su ne da kamala cikak kamala na tawakkali dogaransu da Allah madaukaki fala yas'aluna ghayrahum an yurqihim basa neman wani ya musu ruqiya wala yakun kuma basa yin wuta kai a samu wani kurji ya yi kumburi ya yi ruwa a zo a yi wannan ko kuma a zo a yi rami a sa wuta a kwashe ta wurin ya ɗauki gumi a zo mutum ya kwanta duka wannan ana ce mai kai na'am wa kadhalik wa kadha qala ibn al-qayyim haka imam ibn al-qayyim ya faɗi cikin taliki kala fataraku shirka ra'san na farko dai sun bar shirka tun daga gindin shi ولم ينزلوا حوائجهم بأحد كما بس سبكت دبقاتون سبق وني فيسألونه رقي رقية بس تنبيشي مس رقية فما فوق هذا ابن دي سمد رقية وتركوا الكية سنبر حلو يموتا وإن وإن بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه وإن كان yuradu lishafa lishafa duk da cewa manufar yin wuta ana neman shi ne ana yin shi ne ana nihin shi da neman waraka alhamilu lahum ala zalika abin da ya dauke su akan wannan quwwatu tawakkulihim ala Allah shine karfin dogaran su tawakkulun su da Allah madaukaki wa tafwidihim umurahum ilai umurihim ilai da miƙar da al'amuran su zuwa ga Allah madaukaki وألا تتعلق قلوب وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه cewa kuma basa san zukatansu ta ɗanfara ta liƙi da wani kuma bayan Allah maɗaukaki fi dimni ma dabbar huwa ƙaza a ƙalƙashin ko a cikin abin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara shi ya hukumta shi ya dabbara shi falayar gabuna illa ila rabbihim basa kwaɗayi sai zuwa wajen ubangijinsu wala yarhabuna illa minhu kun bassa jin tsoro ya harbuna illa min bassa tserewa sai daga Allah madaukaki wa ya taqiduna anna ma asabahum bi qadrihi wa ikhtiyarihi lahum kuma sun tana da kudirin cewa dukkan abin da ya same su ya same su ne da kaddara ta Allah kuma da zabin shi ya zaba musu wannan fala yafza'una illa ilayhi in sun tashi zabura ba sa zabura sai zuwa wajen Allah maɗaukaki wahda shi kadai fi kashfi durrihim a cikin kwaran yadda cutar da ta same su. Ƙala ta'ala an Yaqubu alaihi salam Allah maɗaukaki na cewa daga bakin Yaqubu alaihi salam innama ashku bathi wa huzni ila Allah ni wa kawai ina kai koken bathi bakin ciki na dai da huzni ko cutata da bakin ciki na yi zuwa ga Allah madaukake na wannan da haka suka samu wannan gajiya faƙi malam yace kinan ka lura قلت نعم قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم shine ba sa tambayar wani ya musu kai ya musu wuta kamar yadda ba sa tambayar waninsu su musu rukiya istislaman lil qada miƙa wuya kawai ga abin da Allah maɗaukaki ya hukunta wa talazzuzan bil bala da jin daɗi da bala'i kuma irin wannan mu yanzu in ka yi ba ƙoƙari ba ka bar ba hanya wata cuta ta same ka kai mai imani ne wasu ba su iya haƙuri sai sun je sun gamu da abin da za a musu shirka a gama su da aljannu a gama su da kaza da kaza su wannan a ciwon magani suke jin daɗi ne za su yi haƙuri har sai Allah ya yaye musu wannan ciwo ƙultu na ce wa zahiru anna qawluhu abinda yake karara cewa faɗar shi la yaktawun a'ammu min an yas'alu zalika shine yafi dau faɗi da su tambayi wannan a muskai aw yuf'alu bihim ko a aikata musu zalika bi ikhtiyarihim a aikata musu wannan da zaban su amma al-kayyu fi nafsihi fajaiz yin kayyikin wannan a karan kanshi abu ne halaka ne kama fi sahih kama yanda yazo a cikin sahih al-bukhari an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullah annan nabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ba'atha ila ubay bin ka'ab tabiban ya aikawa ubay dan ka'ab wani likita fa qata lahu irqan wa kawahu ya yanke mai wata jijiya kuma ya mai wuta a wurin fi sahih bukhari ya zo a cikin sahih bukhari an anas daga anas da malik annahu kawuye min zatil jamb yayi wuta daga wata cuta wadda ake ce mata zatil jamb wasu kuraje ne wanda suke kama mutum kanana su hutowa mutum kuma ya zamanto baya iya shan ruwa sai dai ya taramewa na'am qala fi nihaya zatul jamb ad-dabibatu wad-duml al-kabira shine dabila kananan kuraje wad-dumal da wannan na kamaruru al-kabira mai girma allati ta zaharu fi batinin jam wadda take hutuwa a gehen ciki wayan fajiru ila dakhil kuma sai ta kwashe har cikin ciki na'am wa qallama yaslim yaslam sahibuha da wuya ma abocin wannan cuta ya yi rai ya warake ya warake da da ita da wala allaha asal wallahu a'lam mala yace mai yuwa ita ce ake cewa sal Allah shi ne masani. Ƙalawar Nabi sallallahu Alaihi wasallama hai, ina ya kasance, annahu kawuya min zafiyar ya yi wannan wuta alhali manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama iya raye, ina inda abu ne wanda ya zamanto haramun ne to da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana shi. Rawar Tirmidhi wa gairuhu an Anas, ya rawaito imamu Tirmidhi da wani shi sun rawaito daga hadisin Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة ياوى أسعد بن زرارة وتا من الشوكة دقا قيا ديتاك نعم الشوكة نعم يايتا لي قال في النهاية الشوكة الحمرة تعلو الوجه والجسد لأنه كما با wata cuta ce wata ja ne wanda yake fitowa daga fuska kan fuska da jiki nan sai aka ba shi aron wannan kaya domin shauka ana ce mata a shauk ana ce kaya ce nan wafi sayil bukhari an ibn abbas marfu'an ash-shifa'u fi thalath hallo hadisi ya zo a cikin sayil bukhari daga hadisin abdullahi dan abbas ya dangana shi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce waraka tana cikin abubuwa guda uku shirbatu asl shan zumwa wa shatratu muhjam da tsaga ta wannan ta ƙaho kinan yin ƙaho wa kayyatu na kuma da yin wuta sakiya kenan wannan ana samun waraka a ci wannan abubuwa guda uku wa ana anha anil kai ni ina hani game da kai kinan wa fi lafzu wa ma uhibbu an aktawi ni kuma ban na son in yi wannan sakiya قال ابن القيم ابن القيم yake cewa rahimahullah ta'ala قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع hadisaina wannan sakiya sun kumshi nau'i guda hudu ahduha ɗayanta fi'luhu aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa thani adamu mahabbati na biyu da cewa bayya san shi wa thalith as-sana'u ala man tarakahu yabo ga wanda ya bar shi wa rabi'u an-nahyu anhu hani game da shi wala ta'arudu bainaha bihamdillah kuma babu cin karo a wannan maganganu guda hudu dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukaki fa inna fi'lahu lahu yadullu ala jawazi duba ka ga malamai masu ilimi yace domin aikin shi na nunin cewa halaka ne domin shi da kanshi yayi wa wani mun gane ko kuma ya gani wani yayi bai mai magana bai hana shi ba wa adamu mahabbatihi lahu la yadullu ala al-man'i rishin bayya sanye shi bayya nune cewa bai halitta ba mun gane ko abin nawa ne wanda ya zama to ya halitta amma kana kyamar shi baka son ka ci shi ko yana rishin san shi baya hanin ba nuni baya nuni cewa ba an hana ne wa amma salawa ala tariki yaban wanda ya bar shi faidula ala anna tarkahu aula na nuni cewa barin shi yin barin shi yahi da ayi wa afdal shine mafifiki wa amma nahyu fa ala sabil ikhtiyar wal karaha shi kuma hani ya zo ne a bisa bangare ko hanya ta zabe da karhancin abin da kyama abu ina ga lokaci ya ja sai mu tsaya a nan kan gaba wala ya tatayyaru abinda muka hade daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Malam Musubi bai karanci wannan littafin da iya da